نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب ما جاء في القرآن حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير نعم عن عبد الرحمن بن عبد القادي أنه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فكرت أن أعجل عليه ثم ثم أمهلته حتى انص- حتى انصرف ثم لب ثم لببته بردائه وجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما قرأ أميها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله ثم قال اقرأ يا هشام فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرأتها فقال هذا هذا أنزلت هكذا نعم هكذا مثلا هكذا أنزلت نعم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه نعم باب ما جاء في القرآن wannan babi yana bayani dangane da abun da ya zo shi game da wato karatun alkur'ani malam ubaidullahi ya ce yahaya ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga ibn shahabin zuhuri shi kuma ya jiyo daga urwa ɗan zubair shi kuma ya jiyo daga abdurrahman ɗan abdin al-qari wato ya jiyo daga abdurrahman ɗan abd al-qari wanda yake wato fami ɗin ƙaratu an gane ko annahu qala haqiqa abdurrahman ibn abd al-qari yace sami'tu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yaqul daji umar dan khattab Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi yana cewa نعم sami'tu hisham ibn hakim ibn hizam yaqra'u suratal furqan yace naji hisham dan hakim dan hizam yana karanta suratul furqan a wata sallah yana limanci ya bude karatun suratul furqan ala ghairi ma aqra'uha naji yana karanta waɗansu kalmomi a cikin suratul furqan ba irin yanda ni nake karanta su ba wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama aqra'aniha ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance shine ya koyar da ni suratul furqan kuma naji shi wannan hisham yana karanta ta ba irin yadda nake karanta waɗansu kalmomi ba naga yana caccakuɗa waɗansu kalmomi fakirtu an a'jala alaihi umar ɗan khattab ya ce saura kiris in gaggauta in cafko shi tun yana cikin sallar in shaƙo shi in zazzage shi ce karatun ƙur'ani za ka dinga mai wannan in ma'amhaltuhu hattan sarrafa sannan sai na jinkirta mai na ce to bari da yin ɗan mai jinkiri kaɗan har ya gama sallar nan sai na jinkirta mai har ya gama sallah in malabbabtuhu bi rida'ihi ya ce sannan sai na ci kwalash na shaƙo shi na zo da shi na zo da shi kotu faji'tu bihi rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Umar dan Khattab yace sai na zo wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi sai na zo wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi na tabko shi na kashi wajen annabi na ce a ladabtar da shi wannan yana yana karanta alqur'ani da kuskure yana banna a cikin karatun shi فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها yace ya ma'aikin Allah haƙiƙa ni na ji wannan mutuma yana karanta suratul furqan ba irin yadda ka koya min ita ba akwai waɗansu kalmomi da yake yi wanda ba daidai ba a cikinta faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam arsilhu sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce Umar ya haƙuri saka shi mu shi ya tafke shi wanda ya zo gura annabin ba saka shi ba rike shi dandam so yake annabi ya ce eh lalle abin da ya bai kyauta ba aladabtar da shi ya takume shi ya rike shi nun ba qala qara ya hisham sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan Umar dan Khattab ya saka wannan hisham yana shasheka ya ce to hisham karanta irin karatun da kai a cikin sallar miji faƙara alƙira'atar lati sami'tuhu ya ƙarau umar ɗan khattab ya ce hisham sai ya karanta suratul furqan da ƙira'ar da na ji yana karantawa ɗin wato na ji kalmomin da ya cakuɗa ɗin a wancan lokacin ya sake cakuɗa sallo a gaban annabi faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama haka za unzilat sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam bayan hishamu ya gaba karatun suratul furqan ya ce ya rasulullahi wannan gurin shi ne kaɗai na yi bakin nan ne na karanta a cikin sallar amma bawan Allah nan ya cakuɗo ni ban samu bayan da yadda ake ciki mazala ce to ai haka aka saukar da ita ai ba wani abin da ka rage a ciki ba abin da ka ƙara yanda take haka ka yi ta sun maƙala li iqra ya umar sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya waiwa ya kallaci umar ya ce umar kai karanta suratul furqani yanda na koyar da kai in ji ya ce fa qara'atuha ni ma na karanta ta na zo gurin da shi wancan ya cakuɗa ne bin cakuɗa shi ba na yi shi daidai fa qala hakaza unzilat ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ce kai ma yanda kai daidai ne yanda kayin haka ne haka nan aka saukar da ita wato ka yi daidai shi ya yi daidai to wannan shi ne ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ka saboda daɗaɗanta zuciyar umar ɗan khattab saboda kadda ya yi musan wato waɗannan al'amuran guda biyu dukkaninsu daidai ne manzo Allah ce inna hadhal qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin haƙiƙa wannan alƙur'anin da kuke karantawa unzila ala sab'ati a harufin an saukar da shi ne akan wato harufa guda bakwai an saukar da shi akan wato yare na larabci nau'i guda bakwai an gane ko haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa faƙara'u ma ta yassara minhu ku karanta abin da ya sauwaka daga gare shi wato idan ya zamanto mutum yana cikin karatun alkur'ani za a ga cewa ko da tsakankanin waɗannan ruwaya cikin ana samun bambanci wata ruwaya ta ce kaza wata ruwaya ta ce kaza to amma da yawa daga cikin malamai suka ce wato dukkan wanda ya zaci cewa irin abin da ya shafi kira'a ta asim ta nafi ta abu amur ta hamza ta kisai ita ake nufi kira'atu saba ake nufi a wannan gurin to ya yi kuskure mai girma saboda kira'a wanda ake karanta alkur'ani da ita ba kira'a bakwai bace kadai kira'a goma ce wanda take mutawatira akwai ƙari akan guda bakwai ɗin ƙarin uku akwai kuma kira'a guda hudu wanda ita kuma shazza ce wanda in ka haɗa majmu'ur riwayat duka riwaya 28 kenan riwaya 20 daidai za ka iya yin karatu a cikin sallah da kowace ruwaya ruwaya takwas ba za ka yi karatu da kowace ruwaya a cikin kowace sallah ba an gane ko sai dai yusta'anu biha fi babu tafsir qira'a shaza kenan wannan ba a karanta ta a matsayin tilawar alqur'ani amma dai a bangaren abin da ya shafi tafsiri saboda fito da ma'ana hili ana iya wato neman agaji da ita na'am
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة نعم نعم نعم معلقة معلقة
نعم مؤكلة يوه إن آهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت وحدثني عن مالك يا زنتردني يا جو دغ الإمام مالك عن نافع شي كما يا جو دغ نافع أنا عبد الله بن عمر شي كما يا جو دغ عبد الله بن عمر حقيقة ما يكن الله صلى الله عليه وآله وسلم يجي innama matsalu sahibul qur'an sani dai kadai wato misalin wanda yake ma'abucin alkur'ani wanda yake karanta alkur'ani ga matsali sahibil ibil har dai ma'abucin wato raƙumma ne almu'aqqalati wato raƙumma wanda suke ababen ɗaurewa da akala in ahada alaiha amsakaha wato idan ya ci gaba wato ya yi taladimtal wato kulawa da waɗannan raƙumma shigi da hucinsu inda za su tafi da inda za su dawo da inda suke hutawa da inda suke shan ruwa wato yana tare da su to amsaka ha zai ci gaba da riƙewa kayan shi wato istamarra imsaku hulaha wato riƙewar shi gare ta zai ci gaba da ita to amma wa in atlaqaha zahabat idan ya kunce ta daga jikin wannan aka al'adin ya saka ta kuma yana zaune a gida ya ce su za su yi karatu ta tafi in ta yi kiwo ta dawo to za a bata za ta shiri ta tafi ba za a same ta ba sai dai in ya tafi neman ta shi raƙumi inda ya huta baya iya dawowa da kanshi gida gani yake gidajen tun iri ɗaya ne in ya zo shi zai yi tunanin wanda shine gidan da zai shiga shine nasin kuma ba shi bane nasin ko ina je kurmuwa zai to da haka me shi idan ya saka shi to haka nan tafiya zai to haka nan alkur'ani yake alkur'ani shi ma idan kana karanta shi safa da yamma kana istishahadi da shi kana qiyamul layli da shi da makamantansu to zaka ji an ce kokkwar tilawalwa da take eh a ce kaman wanda baya da aure amma in kuma mutum ne wanda yake mai sakaki baya karatun alkur'ani ko a cikin jama'a ko shi kadai ko istishari ko makamantansu to za ga cikin ɗan lokaci kaɗan zai dinga nemo waɗansu abubuwa na alƙur'anin amma ya rasa su kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi wanda yana cikin bukhari da ahadu hadha alqur'an fa wallazi nafsi bi yadihi la huwa ashaddu tafassiyan min al-ibli fi uquliha an gane ko na'am
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم na'am أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي mm.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني بمثل يأتيني mm.
بمثل صلصلة الجرس ya'tini bi mithli kuma في مثل نعم يوه، يوه.
في مثل سلسلة الجرس نعم.
نعم وهو أشده علي mm.
فيقسم عني mm.
وقد وعيت ما قال مم.
وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا مم.
فيكلمني فأعي ما يقول na'am قالت عائشة مم.
ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد mm.
فيقسم عنه mm.
وإن جبينه ليتفصد حركة Na'am. Ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik, shi kuma ya jiyo daga Urwa ibn Zubair, Hisham ɗan Urwa, shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa Urwa ibn Zubair, shi kuma ya jiyo daga nana Aisha iyalin ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam. Annal Harith bana Hishamin, haƙiƙa Harith ɗan Hisham, ya tambayi ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam. ce ya ma'aikin Allah kaifa ya atikal wahayu a wata siffa wahayi yake zo maka yaya wahayi yake zo maka faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce da harith ɗan hisham ya ce ahyanan ya atini fi mithli salsalatil jaras wato a waɗansu lokutan wahayi yana zo min cikin misalin wato irin ƙara na aljaras ƙaraurawa irin ƙara na ƙaraurawa yake zo min wa huwa ashadduhu alayya wato irin wahayi ya zo min a irin wannan yanayin shine mafi tsanani a gare ni yafi kowanne wahala fa yafsimu anni wa qad wa'aytu anhu ma qal shine fa yafsimu anni sai wannan wato wannan abin ya tafi daga gare ni ya yanke daga gare ni wa qad wa'aytu anhu ma qala haqiqa na kiyaye dukkan abin da mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalamu ya faɗa mun na wahayin nan a cikin wannan wato ƙaran na ƙaraurawa an gane ku wa ahyanan yatamathalu liyal malaku rajulan a waɗansu lokutan kwa mala'ikan na Allah subhanahu wa ta'ala mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalamu wato yana zo min da kamar mutum yana zo min da kamar mutum fa yukallimuni sai ya mun hira ya yi taɗi da ni ya yi hira da ni fa'ima ya ƙulu in kiyaye abin da yake faɗa wato waɗansu lokutan a wahayin yana zo mai irin misalin ƙara na ƙaraurawa idan ya zo mai ya ce huwa a shadduhu alayya wannan shi ne wanda ya fi kowanne tsanani a gare ni ya fi shiga cikin damuwa sama da sauran an gane ko? a malamai suka yi bayani dangane da fa'idar wannan a shidda ɗin da ma'aiki alayhi salatu wasalamu wato yake haɗuwa da ita suka ce wa fa'idatu hazihi shidda ma ya tarattabu ala mashaqqa min ziyadati zulfa wa darajat wa afhama anna al-wahya kulluhu shadidun wa hadha ashadduhu li'anna al-'adata jarat bil munasabati bayna al-qa'il wa sami wa hiya huna imma bi ittisafi sami bi wasfi al-qa'il فغلبت الروحانية وهو النوع الأول وإما باتساف القائل بوصف السامع وهو البشرية وهو النوع الثاني أنغانيكو قالت عائشة رضي الله عنها لأن عائشة الله تعالى يقال يداد إتاتتي ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد تتي حقيقة ناقم أيكين الله صلى الله عليه وآله وسلم wahayi yana sauko mishi fil yawmi shadidil bard ayini wanda yake mai tsananin sanyi yini wanda ake cikin sanyi mai tsanani amma fa yafsimu anhu wannan wahayin ya ciru daga gare shi wa inna jabinahu la yatafassadu araqan alhali haƙiƙa goshinsa yana ta zubar da gumi yana ta zubar da wato jibi saboda tsananin wahala نعم وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال أنزلت عبس وتولى في عبد الله بن أم مكتوم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول يا محمد استدني وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء من عظماء المشركين فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول يا أبا فلان هل ترى فيما أقول بأسا هل ترى بما أقول بأسا فيقول لا والدماء والدماء والدماء ما رأى بما تقول بأسا وأنزلت عبث وتولى أن جاءه الأعمى
وحدثني عن مالك يا زنتردني يا جودك الإمام مالك عن هشام بن أروى شيكم يا جودك هشام بن أروى أنا أبيه شيكم يا جودك مهيفنسا أروى ابن الزبير annahu qal haqiqa urwa ibn zubair yace unzilat abasa wa tawalla fi abdullah ibn ummi maktum wato an saukar da bidayatu hadhihi sura suratul a'ma abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama wa ma yudrika la'allahu yazakka wato an saukar da ita ne a cikin haƙƙin abdullahi dan ummi maktumin al-qurashi al-amiri an gane ko to an saukar da ita ne a cikin haƙƙinsa ja'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abdullahi dan ummi maktumin ya zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faja'ala yaqulu sai ya shiga yana cewa ma'aiki alaihi salatu wa salam ya muhammad malam muhammadu istadnini wato ka nuna mun guri wanda yake kusa da kai dan in zauna in fa'idantu a wajenka وعند النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل من عظماء المشركين a wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a wannan lokaci akwai wani mutum daga cikin manya-manyan mushrikai shine Ubay ibn Khalaf a lokacin manzala yana tattaunawa da Ubay ibn Khalaf faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yu'ridu anhu sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya shiga yana kauda kai ga shi wannan ubayi ibn abdullahi dan ummi maktumi yana kau da kai saboda shi ya yarda da cewa wannan musulmi ne amma wa yuqbilu alal akhar yana fuskantar wajen ɗayan shine ubayi ibn khalaf yana tattaunawa da shi saboda shi ma so yake musulunta wa ya ƙulu manzala yana cewa ya aba fulani baban wane wato yana gaya ubayi ibn khalaf baban wane halittara bi ma ƙulu ba asan shin kana ganin cikin abin da nake faɗa na cewa a kaɗe ta Allah ta'ala da bauta da ayi kaza ayi kaza akwai laifi fa ya ƙulu la waddi ba shi kuma yana cewa a'a ina rantsuwa da jini na hadayoyin da muke yanka wa gumakanmu eh rantsuwar ma ba da Allah ba zai la waddi ba ma a rabi ma ta ƙulu ba sai ya ce ba na ganin laifi ga abin da kake faɗa amma ga shi rantsuwa da yake ba kuma ba ta Allah ba ce e lawar dima'i yake ce akwai ruwa da take lawar dima'i wato ina rantsuwa da gumakanmu an gane ko jam'i ne na dumiyatu dumiyatu shi kuma shi ne a sanam fa unzilata abasa wata walla an ja'ahu al'a'ma wato sai aka saukar da wannan ayoyin abasa wato ya cakuɗe fuskar shi wata walla ya bujire an ja a hul'a'ama saboda makaho ya zo mishi fakanan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba'da zalika yukrimuhu to tunda wannan aya ta sauka ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance idan ubayi ibn abdullahi ibn ummi maktumin ya zo mishi wato yana girmama shi yana dan huda bai yace marhaban bi man atabani rabbi li ajlihi maraba ga wato mutumin da ubangiji na ya mun rarauka saboda shi na'am
وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض في بعض أسفاره وأمر بن وأمر بن الخطاب يسير معه ليلا فسأله عمر عن شيء فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه فقال عمر نعم ثكلتك أمك عمر نعم نذرت نذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك قال عمر فحركت بعيري فحركت بعيري نعم حتى إذا كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل في قرآن فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في القرآن في القرآن, في القرآن قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي هذه الليلة سورة نعم لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس م. ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا
ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga zaidu ɗan aslam shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa haƙiƙa ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yasiru fi ba'd asfarihi ya kasance yana tafiya a cikin shashe daga cikin bulagurarrukansa wato shine bulaguran da yayi zuwa ga Hudaybiya wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yasiru ma'ahu laylan Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare yadda da shi yana tafiya tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin dare ne dama ga ga taguwar annaba a bangare ɗaya ga taguwar umar a bangare ɗaya suna tafiya suna hira fasa'adahu umaru an shay'in falam yujibhu umar dan khattab sai yayi wa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama tambayar wani abu yayi wa annabi wata tambaya amma annabi bai amsa mushi ba ana cikin tahiya hallo thumma sa'alahu falam yujibhu ya sake mai wannan tambayar annabi ya rubu da shi sun masalahu falam yujibuhu ya bai tambaya karo na uku annabi bai amsa mushi ba faƙala umar umar ɗan khattab Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wato sai ya faɗa a cikin ransa ya ce tsakilatka ummuka umar kai umar mahaifiyarka ta yi ɓurinka wato ya ne za ka zo ka ka yi tambaya ta ɗaya ba a baka amsa ba ka ƙara karo na biyu ba a baka amsa ba na uku ba a baka amsa ba kuma ka san kuwa tun ta farko da kai annabin ya ji amma ka zo kanana ce ce nazarta rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama talata marrati kanana ce wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama hasso uku kanana ce mai kayi ta mai kwawa hasso uku amma kuma kullu zalika la yujibuka dukkan wannan karan ɗaya da na biyu da na uku duka baya amsa maka amma kuma lokacin ana ce ka ce sai ka tambaye shi umar kin ne yake zargin kan shi an gane ku bala umar umar dan khattab Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace fa haraktu ba'iri kawai he na gade wannan tahiya ta da annabi akwai matsala ce kawai ya dan zabura raƙumina hatta idza kuntu amama an-nas naje can cikin mutane na shiga can gaban mutane saboda annabi a bayan mutane yake yana tafiya ne a baya ce to nake a hankali la kola kodan mu hira da shi in fa'idantu yace to da naga baya son hirar da ni kawai sai na zabun raƙumi na da ta can na shiga cikin jama'a wa khashitu an yunzala fiyya qur'an yace sai na ji tsoron a saukar da waɗansu ayoyi na alqur'ani wanda za su ladabtar da ni akan na yawaita tambaya ga annabi ya rabu da ni ya ce fama na shibtu an samitu sarihan ya bi ya ce bunjima ba bunjima ba da rabuwa da ma'aiki alaihi salatu wassalamu kawai sai na ji wato wani mai babbar murya yana kire na wani mai babbar murya yana yana kugina umar qala fa qultu la qad khashitu an yakuna nazala fi qur'an umar ya ce Allah sai na faɗa a cikin raina na ce to fa ina jin tsoron fa saukar da ayoyi ne wanda suke magana akan ladabtar da ni yana jin tsoron an saukar da waɗansu ayoyi ne wanda wato za su ce a ladabtar da ni ƙala umar ɗan khattab ya ce fajitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam sai na zo wa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam da na zo mushi fasallamtu alaihi na yi mai sallama faƙala sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce laƙar unzilata alayyar lailata suratun haƙiƙa an saukar mun da wata sura a wannan dare a wannan dare an saukar mun da wata sura wato laƙar unzilata suratun alayya haƙiƙa an saukar da sura a gare ni hazihin laila a wannan dare wanda lahiya a habbu ilayya mimma bala'ata alaihi shams lalle ita ce mafi soyuwa zuwa gare ni daga abin da rana ta hudo a kan shi wato daga duniya da abin da ke cikinta sun maƙara inna fatahna laka fatahan mudina sannan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta wannan sura inna fatahna laka fatahan mudina wato ita ce aka saukar mai na'am وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم مبن الحارث حارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية من الرمية نعم تنظر في نعم في النصل فلا ترى شيئا وتنظر في الكدح فلا ترى شيئا وتنظر في الريش فلا ترى شيئا وتتما وتتمارى في الف... نعم في, في الفوت نعم وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة ثمانية سنين يتعلمها
آه. ya zantar da ni ya jo daga al'imamu Malik, shi kuma ya jo daga Yahya ɗan Sa'id al'ansari, shi kuma ya jo daga Muhammad ɗan Ibrahim ɗan Harith Attaimi, an abi Salama ta bin Abdurrahman, shi kuma ya jo daga Abu Salama ɗan Abdurrahman, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama. An abi Sa'idin al-Khudri, shi kuma ya jiyo daga abi sa'id sa'ad ibn malik ibn sinan al-khudri Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya ce na ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ya fikum qaumun wato waɗansu mutane za su fito daga cikinku za a samu waɗansu zaratan mahaddata alƙur'ani masu ibada za su fito daga cikinku ta haƙiruna salatakun ma'a salatihim wato za ku dinga rena sallarku idan kun jingina ta zuwa ga sallarsu wato za ku dinga rena ƙoƙarinku ɓangaren abin da ya shafi sallah idan kun jingina ƙoƙarin da suke yi ɓangaren sallah wasu yamakun ma'a siyamihim sannan kuma za ku dinga rena azumanku na nafila da kuke yi idan kun dangana su da azuman nafila da suke yi wa a'malakum ma a'malihim sannan kuma za ku rena ayyukanku na alkhairi ibadar da kuke yi za ku rena ta idan kun dangana ta zuwa ga ibadar da suke yi wato bangaren sallah yawan adadin raka'o'in da suke yi dare da yini ba za ku kai su ba sun fi ku yawan ibada bangaren sallah haka na azumi za su share wata ɗaya wata biyu wata uku suna azumi duka na nafila saboda neman kusanci zuwa ga Allah wanda ku kuma sai litinin da alhamis salasatu ayyamin min kulli shaharin siyamu dawud alaihi salatu wassalam sannan kuma ayyukansu na alkhairai idan kun hada da naku za ku ga naku yan kaɗan ne saboda su sun gina makarantu sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza yaqra'una alqur'ana ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ce kuma za ka ji su kankan wato suna karanta alkur'ani amma ba sa yin aiki da alkur'ani shine ya ƙara'unar alkur'ana wa la ya'maluna bil qur'an wato suna karanta alkur'anin amma ba sa yin aiki da alkur'ani shine wa la yujawizu hanajirahum alkur'anin baya hucewa karankaramansu baya hucewa karankaramansu an gane a nan ma'aiki alayhi salatu wasalam yana so ya tabbatar mana waɗansu abubuwa ne yamruquna min ad-dini muruqa sahami min ramiya ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ce waɗannan mutane suna fita daga cikin addini wato muruqa sahami irin ficewar wato kibiya min ramiya daga abin da aka jefa ta daga abin da aka halbata tanzuru fi nasli fala tara shay'an ma'aiki alayhi salatu wassalamu yace zaka leka cikin tsinin wannan kibiya din ba za ka ga komai ba na jini din wa tanzuru fil qidhi fala tara shay'an zaka leka cikin sheme din ba za ka ga komai ba wa tanzuru fil rishi fala tara shay'an zaka leka cikin jawaskan ba za ka ga komai ba cikin hakkin gabaki ɗayan shi ba za ka ga komai ba wata tamara fil fuq kuma za ta huce ta zarce cikin abin da ya shafi alfuk din cikin tsirkiya din tata an gane ko a wato suna karanta alkur'ani maimakon ya zama to hujjatul lahum sai ya kasance hujja ce a kansu suna ibada maimakon su zamanto ibada ce wanda za ta zamanto hujjatul lahum sai ta zamanto hujja ce a kansu wato duk abin da ya shafi sallar su da azumin su da ayyukan su na alkhairai da suke yi suna yi ne ba dan Allah ba suna yi ne don mutane su ce gwannai ne mutanen kirki ne suna kaza suna kaza suna kaza an gane ko ya zantar da ya jo daga al'imawu malik labari ya iso ga al'imawu malik anna abdullahi bana umara makatsa ala suratul baqara tamaniya sinina ya ta'allamuha haƙiƙa abdullahi dan umar allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya zauna tsawon lokacin shekaru takwas yana karanta suratul bakara yana neman koyon ma'anarta da aiki da abin da ke cikinta an gane ko al-imamul baji yace laysa zalika li bud'i hifzihi wato hakan din ba wai saboda kwakwallo shi ba ta ja bane ma'azallahi bal li annahu kana yata'allamu fara'idaha wa ahkamaha wa ma yata'allaqu biha وأخرج الخطيب في رواية مالك عن ابن عمر قال تعلم عمر البقرة تعلم عمر البقرة في اثني في اثنتي عشرة سنة فلما ختمها نحر جزورا yace mahaifina Umar dan Khattab ya koyi karatun suratul Baqara cikin shekaru goma sha biyu amma bayan ya gama haddacewa suratul Baqara saboda godiya ga Allah ta'ala sai yanka ya soke dan ya soke raƙumi dattijan raƙumi ma ya soke alhamdulillah da ilimin inda husu ba da ta'ala